Mita 88.5 da lafiyan muryar zamani sunana Tijani Adamu daga yankin Warwaika waje yamma kenan makabartar Dabai a yankin karamar hukumar Gwale a nan jihar Kano inda aka gudanar da sauka ga ɗaliban makarantar to amma abin mamakin shine a iya cewa wannan sauka daban take ta musamman kasancewar ɗaliban makarantar yara ne masu ƙananan shekaru tun daga shekarar goma sha uku har zuwa sha biyu da kuma sha ɗaya suka yi sauka sauka a wannan makaranta amma kafin mu je wajen bangaren yaran ga ɗaya daga cikin wato malarta taron Sheikh Muktar Salisu ya bara akan wannan sauka da ɗalibai suka yi har ma kira ga iyaye cewa da su ƙara jajircewa su kula da tarbiyyar 'ya'yansu ga abin da yake cewa malamai na da abokanai da jikoki da suke gabana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malaman makaranta wallahi mun sani ko mu faɗa ko kan mu faɗa mu ga naune jiyau duk inda irin waɗannan malaman suke na karatun addini musamman alkur'ani wallahi sai dai hakuri ni na tabbatar inda za a ji kuɗin da ake biyan wannan malaman na makarantar yaran to wallahi sai a ji kunya amma kowa ya ga ɗansa da jikansa ina dariya ina munna ga ɗansa ko ga jikansa ya karanta alkur'ani to mu ba alkur'ani haƙƙinsa in har yau kai tunani da burja za ka kai ɗanka firamare ya gama sakandare ya gama yunibasiti dan ya samu karatun addini to wallahi ka rubuta kanka ba na faɗa da rusa wancan ba wattaqi bima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wannan shikenan ka kai je je isan je lauya ije abin da zai yi karanto amma lalle idan makarantin alqurani in ya samu a ce mahaddaci dan ya zama da kin ikra awarka sannan kuma kai mahaifi ka sani ran kiyama dan naka shi ya karatun alqurani amma kai shi da kai ka dage da taimakawa malaman da gudunmawa a cikin gudanar da harkar alqurani to kai ma kanka an ce kambi za a nada maka za a dora maka ran kiyama shi kansa wani shi ma ya ce ka fari kaga ba kai kai ba kai shi kai ta tsaya da ba da haƙin abin da ya kamata na kuɗin makaranta da abin da ya waje ba a taimakawa makaranta saboda haka dan Allah da annabi ina kira musamman ga iyayen nan kuma su gane in yara sun zo makaranta alqurani sun samu karatun alqurani sun samu tarbiya a makaranta to kuma fa iyaye da gudunmawar da za ku bayar musamman ku lura da ƴaƴanku ku iyaye mata wasu ma su suke sai ƴaƴan manya manyan wayoyin nan hadari da fitina da rusa duk abin da aka a makaranta yana cikin sa na ɗaya kenan abu na biyu zance na dare dan Allah dan annabi maza da mata mu yi kokarin rushe maganar zancen dare a gidajenmu wajen ƴaƴayenmu musamman yaran na kuna jin da suka dan karanta alqur'ani na to yaro zai gama samun qur'ani ya gama samun tarbiya wani sakarai shashashan saurayi izo gida kuma ya bata maka tarbiya wani yaron saboda yanayi da dama da muka bar ƴaƴanmu akan ka kamata wajibi mu kula da cewa wannan abin haƙƙi ne akan mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati saboda haka lalle lalle game da wayannan ba zan buɗe magana akai ba kowa ya san me take ciki da irin barnar da take ciki da irin yadda ake hana yara bacci da irin da lungu lungu karfe ɗayan dare biyun dare muna ji mu gani biyun da yaro biyu uku sun makale a cikin waya ko matan ko mazan to harkar fitina ce a cikin da harkar kalmar da za ta amfane su bace dan haka duk inda za a yi ka san me yasa danka yake da waya ko me yake yi da ita in ma bai zama dole ba a kwace sannan zancen dare dan Allah dan annabi ko ba zancen ya maka ko na safa ma kuma in ya zo ɗaya biyu ba a shekara yana ta zuwa kullum ba duk yanda za a yi zama kwana ɗaya biyu kai waya babanka dan wace unguwa ne kai tura wani je gano in aure yake so daga cikin in ba aure gidan zai to kaka sake zuwa da fatan ubangiji Allah ya waɗannan yara albarka ko kuma yara daman ku iyayen ku za a gaya ce to fa ba ku fara komai ba dan ba aka fara dan haka a dauka cewa yanzu a cikin tafiya kashi dubu ba ai kashi ɗaya ba dan haka a daure a dage a zama masu biyayya ga iyaye da kula da duk inda aka ake ka babu ni ba za ni ba ko ni ga wani nan shi ma malam bashir gwani ajare ga abin da yake cewa akan wannan soka da aka yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا من ينبغي da suka halarci wannan guri assalamu alaikum an umarce ni a wannan gagarumin taro mai albarka wanda aka taru kudu da arewa gabar da yamma domin alkur'ani wannan taro gaba ɗayansa na alkur'ani ne duk wanda ya zo nan ya zo domin ƙur'ani to an ce na faɗi wani abu daga cikin abin da ya shafi alkur'ani to wannan magana ne mai faɗi kuma mai tsawo na farko alƙur'ani shine littafi na Allah guda ɗaya wanda ba shi da wani mataimaki ba shi da wani naziri ba wanda za a kwatanta a littattafa a kwatanta shi da alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Adamu shine uban talikai gaba ɗaya ya haifi ainihin ƴaƴaye kuna da tarihin littattafa na annabi shisu guda 60 sannan an baiwa annabi ibrahima littattafa guda goma sannan an baiwa annabi musa littafi a taura sannan an baiwa annabi isa littafi linjila sannan an baiwa annabi dawuda alaihi salatu wasalam zabura to a takaice dai littattafa da aka saukar daga sama ɗari uku ne da goma sha uku to amma an cike su da alƙur'ani alƙur'ani shine shugaban littattafa ga baki ɗaya fikon da alƙur'ani ya wa sauran littattafa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi halittarsa aka zaɓi annabin da ya fi kowane annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka ba shi alƙur'ani alƙur'ani shine littafin da Allah yake la yatihil ba'ilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin habib karna ko ƙarya ba ta zo masa ba a gaba gare shi ko a bayansa duk an da ka taɓa alƙur'ani gaskiya ce sauƙaƙƙe ne daga guri sarki wanda yake gwani abin godewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addibu auladakum ala thalathati fali ku ladabtar da ƴaƴayenku akan ta'adodi guda uku na farko hubbu nabiyukum ku so annabinku duk wanda yake son manzon Allah to dan aljanna ne a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu a cikin ku duk gaba daya wanda yake kowanne alkhairi a cikin ku shine wanda ya karanci alqur'ani kuma yake karantar da shi saboda haka ya dan uwa mu rike alqur'ani sau da kafa kuma mu so qur'anin a zuciyarmu soyayya ita ce babbar aba a fahimci soyayya tana da matsayi mu so alqur'anin a cikin zuciyarmu duk abin da zai taba qur'ani ko ya taba mai karatun qur'ani to ya zama ka yaki da shi ka kare kuma sannan mu sa ƴaƴan mu su yi shi kuma abin da Allah ya bamu daga ciki mu kula da shi To mun samu katarin ganawa da Malam Mustapha Abdullahi Hassan wanda shine shugaban makarantar. Ko me zaka iya cewa?
Sunana Gwani Mustapha Abdullahi Hassan kuma ni ne mai wannan makaranta ni na buɗe ta lalle wannan abin da za a bayyana farin cikin ba zai misaltu ba saboda wannan rana mai cike da tarihi don wannan ita ce ranar farko da sauka a wannan makaranta cikin yardar Allah ɗalibai guda sha bakwai sun su wannan sauka maza goma mata bakwai babban ƙalubalen da muke fuskanta a wannan makaranta ba zai wuce rashin zuwan yara akan lokaci ba wajen kulawa iyayen yara wajen zarafin a yi musu abinci akan lokaci su kawo akan lokaci da kuma abin da ya shafi makaranta ta biyu ɗalibi ya yi na ya wajibinsa a gida a tabbatar a ga yayi to yadda ka faɗa masu ƙananan shekaru ne dan daga cikin su akwai wanda ba su shekara goma sha ɗaya ba wasu sha biyu haka haka ne iyayen yara da kansu suna ce mun dukkanin su galibi a yan uwansu ba irin wayannan yara saboda ƙananan shekarun su kalubalen da aka fuskanta ba zai mutunta a ɗan wannan lokacin ba sai dai mu ce muna fata Allah ya sa albarka a abin da aka yi ko malaman Allah ya saka kowa da alkhairi na haka ina fata iyaye su duba da irin waɗannan abubuwa abubuwa na zarafin rayuwa in an duba karancin waɗannan yara shekarun su sha biyu sha uku sha hudu ba ko ina ne ake iya samun irin waɗannan yara bayan da yanzu tarbiyya ta zama yadda ta zama yaro zaka gan shi kullum sai da waya kullum sai da kaza karatu ba zai yiwu ba kiran da nake ga iyayen yara su yi kokari da nisanta 'ya'yansu da wannan waya ta zamani domin wannan wayar za ta iya hana duk abin da ake so na karatu To ga ɗaliban makarantar da bakin su wanda a iya cewa waka bakin mai shi tafi daɗi.
Bashir Abubakar Mukhtar Sani gaskiya na ji daɗi sosai kan wannan sauka saboda ko ina mutum ya buɗe mu a Qur'ani zan iya biyawa na haddace izuma arba'in gaskiya na ji daɗi sosai dan ni ma da gaskiya gani nake kawan matsa mana ake yi in an ce za mu yi biki sai a ce ai mu ba za mu je ba ai makaranta za mu zo saboda za a yi karatu mu kuma za mu zawo shi mu dinga jin haushin su amma gaskiya yanzu na ji daɗi sosai gaskiya mutane su daina yawon banza a gari kowa ya janyo hankalinsa akan karatun alkur'ani dan shi ne kan gaba dan ni yanzu kaga shekara ta sha uku amma ko comment in ta ba amma alkur'ani na yi katama alkur'ani na ji daɗi sosai Aisha bari sai ina farin ciki da wannan sautar ta alkur'ani mai girma da muka sha uku ina gode malamai na sosai da sosai sosai.
Sunana Usman Ibrahim Ahmad, makarantar Ma'ad Abdullahi Hassan littafin Zulkura. Shekara ta sha bakwai. Ina farin ciki sosai wallahi yau ina cikin farin ciki saboda ina cikin waɗanda suka yi saukar Alkur'ani mai girma a wannan makaranta. Sha bakwai. Gaskiya ni dai na tsaya na samu damar nan ne na sa a zuciyata zan yi tunda na sa a zuciyata zan yi kuma ina jan hankali ga masu shaye-shaye dan Allah a daina shaye-shaye dan Allah a kama karatun Alkur'ani a daina shaye-shaye. Ina miƙa saƙon godiya ga iyayena waɗanda suka zo wannan taro mai albarka Allah ya mai da su gida lafiya.
sunana Amina Ɗari. Ina farin ciki sosai sakamakon sauke Alkur'ani. Ina miƙa saƙo godiya a gare su iyaye na. Ina kira ga 'yan uwana ɗalibai su ma da su dage su yi karatu kuma har Allah ya kawo ranar da za su sauke Alkur'ani.
To da fatan iyaye yara na gida da kuma matasa abin da ake cewa gemu baya hana karatu da fatan za a jajirce a tashi a je a nemi ilimi domin a gudu tare a tsira tare. Mita 88.5 da lafiyar muryar zamani suna na Tijjani Adamu sai kun ƙara jina nan gaba.